da kuma abin da ke rataye da igi wanda ya hada.
na farko dai mun san da wannan kwanuka kwanuka ne waɗanda suke masu falala kwanuka ne waɗanda matsayinsu inda malamai suka yi bayani sun hima matsayin kwanuka na watan ramadan saboda ya zo cikin hadisi khairu ayyamin duniya mafi alkhairi na kwanukan duniya su ne wannan guda goma shi yasa Allah ya rantse da su wal fajr wa layalin ashr kenan kwanuka ne wanda wanda suna da matsayi wanda ya kamata mutum ya ya tahiyar da su a cikin ayyuka wanda zai samu lada a ciki hadisin ibn abbas wanda bukhari ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر فتولى الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء باب وسكوانك وإن الله يكيسن أيك نجري أتكين سيدا وإن كوانك غداغوما tambaya annabi ko da jihadi annabi ya ce ko da jihadi ne mutum ne ba zai samu ladan ayyuka ladan da zai samu idan ya ayyuka aiki na gari a cikin wayannan kwanukan ba sai wanda ya fita da ran shi da duke shi ga baki ɗaya bai dawo da komai ba shi yake daidai da aiki a cikin wayannan kwanukan yana wayannan kwanuka ne wayanda kowane second guda yana da tsada eh kowane second guda ya kamata mutum ya tahiyar da shi a cikin abin da zai dawo mishi da alkhairi musamman ma abin gina gina lahira saboda wannan al'ummar tamu kamar yadda manzo alaihi salatu wassalam ya ce a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dhalik ya rayuwa mafi yawan mutane na al'umma ta tsakanin shekara 60 ne zuwa 70 yan kaɗan ne wanda suke wuce haka to gajarta wannan shekarun an masanya mu ita da irin wayannan damammakin kaga nan wata biyu da suka wuce ramadan wanda a cikin shi lailatul qadr khairun min alfi shahar sannan gashi yanzu wannan lokacin ya zo magabata kuma sun kasance suna kula da wannan lokutan fiye da yanda muke tsammani guda goma uku kamar yanda ɗaya daga cikin abin da salaf ya manta wane ne yake cewa suna kula da goma guda uku abin da wannan ashirar wannan goma na harko wannan abdurrahman wannan wannan ibn mul al-nahdi abdurrahman ibn mul al-nahdi rahimahullah ya ce suna kula da goma goma guda uku ya ce goma na harko na muharram da goma na harko goma na ƙarshe na ramadan da goma na harko na zulhijja ce wannan sa'id ibn jubair rahimahullah ya kasance idan wannan goma suka shiga kokarin da yake sai ya kai ma ya kasa saboda dukkan lokacin yana tafiyar da shi a cikin aikin alkhairi haka wannan su abu huraira da ibn umar kamar yadda bukhari ya yi tabbat cewa idan wannan goma suka yi suna shiga cikin kasuwa ba don komi ba ba don sayar ko sayarwa ba ko wani abu kamar yadda yawan mutane duk lokacin ya ta yi akan rago akan sayan rago ya je ya dawo ya je ya dawo don bai san muhimmancin lokacin ba Allah sa akwai ikhlasi suna shiga ba don komi don su tunatar da mutane da ainihin ambatan Allah suna kabbara su tunatar da mutane don mutane su rika kabbara liyar kurusmallahi fi ayyamin ma'alumat wannan su ne ayyamin ma'alumat wanda da su ake rihe abun ga kwanukan haji daga sun wuce shi kenan kwanukan haji sun kare wanda kuma a cikin shi dukkan usul na ibada gaba daya suke suke haduwa babu wani lokacin da za ka samu wanda dukkan usul na ibada gaba daya suke tattaruwa an ba ci wannan wannan lokacin ba kaga layya babu lokacin da ake layyan ba ci wannan lokacin ba in ka dauka haji babu wani lokaci wanda ake haji in ba cikin wannan ba yana wannan lokuta ne wanda suke masu tsada daga cikin abubuwan da ake so na harko dai man san da abun ga mutum ya tuba daga daga zunuban shi saboda tuba ibada ce wadda take mai matsayi a wajen Allah madaukaki kenan mutum ya tuba a cikin wannan lokutan lokacin da ma- wannan eh, wannan Ka'ab ibn Malik ya tuba da lokacin da tubar shi ta zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abshir bi khairi yawmin marra alayka منذ waladatka ummuk ranar da Allah ya gafarta mata kenan mutum ya kamata a cikin wayannan kwanukan da Allah yake son ayyuka na nagari ya gabatar da tuba wadda take mai nagarta wadda zai yi nadama akan abu ya zai bar abin da yake ya yi nadama sannan ya yi niyyar cewa ba zai sake ba sannan kuma in zalunci ne ya nemi a yahe mushi wannan zalunci yanin na tuba da kuma cikin ayyuka duka ikhlasi saboda ikhlasi shine da shine ayyuka suke tsayawa da aikin da babu ikhlasi cikin shi aikin banza ne musamman yanzu a cikin wannan muna da wannan ibada wadda yau ta kusa zama al'ada talayya eh, wani ya sayi a- rago na jika ɗari haba wani ma sai na ɗari kenan ne abin kunya ne a ce yana da na ƙasa da ɗari bai kamata ba ka yi raftin shi da wannan ba tana yi wa ɗan- wani wanda yanka ɗan ƙarami ya shiga gaban wanda suka yanka manya-manya na- na mi- na miliyoyi ma saboda saboda niyya niyya mai kyau kenan ikhlasi da wannan bayan tuba da ikhlasi da kuma yawaita azumi azumi daidai gwargwadon abin da mutum yake iyawa yana daga cikin ayyukan da ake son mutum ya yi a cikin wayannan kwanuka mun san da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan wanda ya azumi na wuni guda saboda Allah wannan zai zama dalilin da zai sa a nisantar da huskar shi daga wutar jahannama da shekara saba'in yana azumi a kowane lokaci na nafila wanda aka yi saboda Allah yana da falala Eh, musamman mutum ya yi ƙoƙari ya sanya ayyukan shi cikin mizan ko diwan na- na sir wanda babu wanda ya sani sai Allah ɗaya daga cikin salfa an ce wajen shekara na ji wajen arba'in yana azumi gidan shi ba a san ana- yana azumi ba kasuwa ba a san yana azumi ba Mm. amma ba wanda daga an abun da kai azumin yau fa akwai wahala kowa sai ya san da cewa yana azumi eh ni ni ai dai alhamis litinin al'ada ta ce Li- eh, al'ada ta ce azumi yau ban samu dama ba wallahi Eh? Dai sai ya gaya muku da cewa ya wannan wannan duka abubuwa ne wanda wanda ya kamata mutum ya nisance su ayyukan shi ya ma ya yi su saboda Allah saboda wannan masakin ne wanda kake gaya ma ba abin da za su yi amfana ba tana yawa ma da kake magana da su gobowar haka suna cikin ƙasa eh kenan ɗan kaɗan ƙin da za ka yi ka yi saboda Allah daga cikin ayyukan da ya kamata kuma a wannan kwanukan sadaka Eh, sadaka tana daga cikin ayyukan da ake son mutum ya abin ga inda za ka iya duk wuni kan wuni ya wuce ba ka yi sadaka ba Eh, abin ga manzo salasalam ya ce ittaqin nar walau bi shiqqi tamra ko da da baran baran dabino ne kakka la tahqiranna min al ma'ruf shay'a eh kakka abin ga kaskantar da wani abu na aikin kwarai ko mun kankanta shi tana yawa shine zai zama dalilin shigarka aljanna tana yawa kuma rishin shi sai zai sa mutum ya shiga wuta kenan kai ya eh, kai ga kaskancin shi aiki na alkhairi ko mun kaskanta shi mutum ya kyautata niyyar shi dai ya gabatar ya gabatar da shi kaga babu wanda baya iya sadaka a wuni ko da dala 20 ce ko kasa da haka ma kaga wani wanda yake bukata ko a- ko da dai baka da komi kama mutane ba shasha manzo sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi ma yana cikin sadaka eh haka yana daga cikin eh, ayyukan da ya kamata manya-manyan ayyuka na wannan lokacin musamman wannan ambatan Allah eh, takbirat wanda suna fara tun daga farkon shiga watan Allahu akbar bai zo da siga babu siga wadda take tabbatatta daga annabi wadda ce ga siga amma sigogin da suka zo wanda suka zo daga salaf daga cikin su mafi shahara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd wallahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wannan kuma mutum ya rika yi yana yana daga murya shi kakka ji kumya eh kakka ji kumiyar sunnarka eh alhali shi mai busa sigari baya jin kumiyarka yana busa yana sakiya a cikin yana ganin ya waye kai kuma kana ga da nauyi fa abun ga dole sai abun abun ga sai an raya sunna eh kan mutum ya ji ya ji nauyi ya yawaita ambatan Allah kuma musamman daga cikin ambatan Allah hallo karatun Qur'ani mutum ya yi kokari ya sanya ma kanshi barnamish ya san ko da sabka guda ne yayi a cikin wannan lokaci wanda yake mai albarka in zai iya yi fiye da haka nan shine yayi sanan daga cikin ayyukan da ake yi a cikin wayannan kwanukan akwai layya layyawar da ibada ce wadda take mai girma wadda koyi ne da koraya sunnar baban annabawa Ibrahim alaihi salatu wassalam ce mun san da annabi ibrahim allah madaukaki ya jarrabe shi ya ba a cikin maholki ne ya gani ya ga cewa yana yanka ɗan shi da ya ba ɗan labari ɗan ma ya ce ka aikata abin da aka umarce shi to kai ba a ce ba ka yanka ka yanka ɗanka ba dabba aka ce ka yanka eh wadda allah ya halitta saboda saboda jin daɗin ku allah ya ce ka yanka amma me ake so ka yanka saboda shi kaɗai shi da ba annabi ibrahim ɗan shi ne wanda yake so shi ma annabin allah ne zai yanka kuma duka biyun sun yarda saboda mika wuya ga Allah yanan kai dabbaka da zaka yanka kika yi ta saboda saboda wani abu ka yi ta saboda neman neman kusanci ga Allah madaukaki dan ladanta lada abun ga yana da yawa wajen Allah madaukaki sai kuma kula da sharaɗin da shari'a ta zo da su wajen wajen dabbai na farko game da shekarun abun ga dabbobin na raƙumi ne ya kasance yawon ga yana da shekara biyar ya hudu yana cikin na biyar in saniya ce ya kasance tana da shekara biyu ko abin da ya sama in wannan ne akuya ce ta kasance tana da shekara guda namiji ko mace duka in kuma tumkiya ce ko rago wata shidda wata shidda wannan su suke sannan ya kasance sifofin su amma babu sifofin da ke hana a yi layya da su kamar wadda take gurguwa wadda da kaganta kasan da dingishi take wanda ya tabbata yi wadda wannan wadda ramamma ramamma wadda ba ta da mai da kyar take wannan take motsa kai da kanka da kaganta ka ce an yaka wannan a samu hawa cikin wannan ita ma batta yi ko kuma wadda wadda ba ta da lahiya azamna take abin ta kasa tashi da karanta kasan da cewa ba ta da lafiya ita ma batta yi ko kuma wadda take makamniya mai ido guda mai ido guda wadda kenan aka ce mai ido guda min babu aula wadda idon biyun duka ba sa yi makamniya gaba daya mai gudan ma ba ta yi kenan ba sai an yi zancen wadda duka idanun biyu ne ba sa yi ba sannan sai kula da lokacin wannan yankan mutum ya tabbatar da cewa ya yanka bayan bayan sallah ka gauga ta sa mutum ya ya yanka tun kahin sallah sai kuma hallo abin ga cikin kwanakan wani wanda wanda yake da niyyar layya za yanke a kai hunshi ko kuma aske gashin shi amma kitso kitso shi baya shiga cikin wannan sharce kai baya shiga cikin wannan aka su ma waɗanda suke yara wanda mutum zai iya sa su cikin cikin layashi su ma wannan hukuncin bai shahe su ba kai da kake da dabbar kai kaɗai ta shafa bai shahe sauran ba sana sai wajen azkar mun manta azkar akwai waɗanda suke wannan muƙayyada wanda su kuma suna farawa ranar bayan sallah asuba na ranar arfa wannan su azkar ne abun da takbir mutlaq wanda mutum yana tafiya cikin kasuwanni a biro a masallaci a kowane yake yana yin su wancan mukayyada su suna farawa ne ranar arafa daga an yi sallah asuba bayan salloli ana takbirat amma takbirat inda ake ba jama'i ne ba kowa yana da kan shi kadai ne yana daga muryar shi yana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko Allahu akbar kabira ko ko siga ko kabbara kawai zai rike ko subhanallahu akbar subhanallahu alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eh haka game da wannan azumi azumi da muka yi magana ko da mutum bai samu dama azumta wasu daga cikin kwanukan ba to ka rana arafata da kubce mishi saboda kamar yadda ya zo cin hadisi cewa azumin ranar arafa yana kankare zunubi na shekarar da ta gabata da kuma wadda ake ciki yanar zunubin shekara biyu yake kankarewa wannan kuma falalar ubangiji ce falalar shi kuma tana da yawa Eh, Allah ya sanya karuwa ta abin gabani isra'ila ya sanya ta aljanna dalilin shahad da kare to shahad da kare idan shahad da kare ya ya zama sababi na shiga aljanna ina ga wanda ya azumi na ranar arfa ina wannan duka ba ba abin wannan bane mamaki bane ba sannan ranar arfa mutum ya ya ribanci lokacin eh rana ce wadda babu wata rana wadda ta kai ta kenan waɗanda suke can hinan arafa suna cikin ibada suna cikin roƙo mu kuma da muke nan mu ma Allah ya mu baiwa ta yin azumi da kuma mu ma mu yi roƙon musamman ma la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir كما عند منزول صلى الله عليه وسلم خير خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير mutum ya rika yin su kuma ya rika halarto da ma'anarsu ya kudurce kuma da zuciyar shi wannan shi zai sa wannan ne yake suna amfanin mutum wannan takaita abubuwan da abubuwan da ake cikin kwanukan nan kenan aha wala alaikum salam eh eh eh haka nan ne tunda duk abin da Allah ya so kina ya hiba da lada a kan shi shi kuma cikin hadisin ibn abbas wanda ya ce babu wasu kwanuka wanda Allah yake son aiki aiki na gari fiye da wannan kwanukan kina abin da yake so dole yana ba da lada mai yawa a kan shi fiye da fiye da abin da ya hiso shi yasa duka aiki a wannan kwanukan da aiki yana da lumkin balumki na ladan da ake badawa a wani wayannan lokuta abun ga al'amuru lil wujub manzo salasalam ta yi abun ga a cikin hadisin hadisin ummu salama ta idan watan ya shiga wanda yake da niyyar wannan layya yana da abin layya ya ce to ya kame daga ya kame daga taba akai honshi ko kuma yin aski kenan al'amur kuma yufidul wujub wajibi ne idan mutum yayi ya aikata abin da yake haram eh wannan shi hadisin da yana gaba da inganci amma amma ladan kai dukkan me yake da suna ragon gaba ke ɗayan shi da gashin da komai za ka samu ladan shi a shi wankan wankan wankan shi baya cikin sunna mutane suna abin da kaga sun ba ɗau lokaci wajen wanke shi da wani wani duka wannan annabi bai wanke ba inda akwai alkhairi cikin wankewa akwai ruwa akwai sabulu zamanin annabi da ya wanke shi abin da ake so da ya kasance mai kyau wanda yake da nama wanda wanda yake da lahiya cikakka mai tsada dai abin daidai yadda ka sanya wannan kudinka duk kudin da ka sanya shi ka san da cewa babu abin da za ka yi asara ce Mm. Eh. a wannan shi ha? a sai abu tunda wajen malam galibin malamai asali sunna ne ba wajibi ba ne layya ba kuma ko da wajibi ne in ba da hali wannan kun kuma ya sa matsala kenan babu babu wata makawa ba yanda zai iya yi kenan sai sai yanka shi a Mm. Mm. yana shiga yana shiga lokacin da zaka yanka shi ya kasance salim amma nan kamar kaho a ce kaho ya dan ya tun daga asalin ai wannan shi wannan shi in wani aibi ya same shi bayyanan ne kenan yana shi yana shiga cikin wanda ba a yi da su in kana da hali sai ka canza ba ka da hali ka tare baɗi ai bunsuru yana yi bunsuru da shi da wannan dukansu abubuwan nan guda hudu guda takwas ɗin nan tamaniya ta azuwa da su ake Hmm. ya wanda suke da khibra daga baki suke gane daga haƙora suke gane ɗaya wanda suke da sun sa abin sun san abin ɗan shekara ne ko yana da girma wajen haƙorin suke gane kama duk wata sun san ɗan wata shidda wasu haƙora ne abin daga sun sa su suna gane in ba da wani haƙora an san bai yi ba akwai akwai sabani amma wallahu alam na rago abun shi yayi dan shi annabi inda inda inda na, na saniya yahi da annabi alaihi salatu wasalam da da saniya zai eh kuma wancan suna kawo hadisi da abun hujja da wanda suka ce na na saniya yahi dan annabi da yace wanda yazo sallar sallar juma'a a sa'a ta farko kamar ya ya karraba wannan raƙumi sannan bayan raƙumi ya kawo saniya bayan saniya ya kawo rago to nan nan me yake suna nan hajmin hajmin ne ake diba ba falalab ba kamar yawan abin ne ake diba yawan abin da ya bada tunda yanzu nan ka diba da ƙarshe ana zancen kwai kwai ana ana wannan laye da shi ba laye da kwai kenan ragon shi yake amma kuma mutum in ba abin ga mutum bakwai suna iya ishtiraki cikin cikin saniya saniya ko raƙumi kamar yanzu ba su da hali mutum abin bakwai sai sa su sai sa su sa su yanka musamman yanzu da ke dabbobin suna da tsada mutum bakwai sai sa da sai sa guda shi ma mutum bakwai a hajji ne rakumi mutum goma suke haɗuwa cikin shi mutum uku ba matsala almuhimmi da kasu wuce bakwai kamar yadda kake iya yin rago biyu kenan abin kai ma kana iya ishtiraki sai ku yi ishtiraki kowa kenan akan rago yana da ƙari ko mutum guda ya bada kudin abin ga kudin kaso biyu ko kaso uku ko kaso shidda ma wani ya bada na gudan su sai rago su abu su sai wannan sa su su wannan su yanka Ah. Mm. Ah, shi wajen hatta tun wajen wannan laye mutum ya yi niyyar sayan mai kyau saboda Allah ba don saboda naman kaɗai ba naman shi taba ne bi yake ba ba shi ne maksudin na ainihi ba ba- babu iskali babu matsala marayu Mm. a niyyar da mutum ya abin da mutum ya niyya shi yasa su kansu masu tattara ya kamata su rika rarrabewa shi wannan layya ce ko kuma mujarrad sadaka ce Eh, saboda in sadaka in sadaka ce yanka wajen yankan wajen yankan saboda naman da naman ne za a yi sadaka in kuma layya ce a- da sunan wa za a yi Eh, kamar in yanzu layya ce za a ba su marayi kenan kowane gida ana iya zuwa a ba a ba su ragon guda in ya so su su yi- su yi da abin da sunansu ko kuma in shi da sunan shi zai yi shi zai sayi ragon ya ce ya ba su abin da zai layi amma ga ragon ga naman su dauka ko yanka in ya so yanka ya ba su ya ba su wannan ya duka wannan yana yana wuciya eh, saboda wajen wannan dole mutum ya san eh, kamar wajen eh, abin da hahada tabarru'at ya san niyyar masu masu ba da kuɗin eh kamar yanzu misali wani zai ba da kuɗin shi zakka ne wani ya ba da kuɗin shi kyauta ce ba zakka ba Ah, kaga shi wanda yake na zakka ba ba wani wanda bai cancanta ba ko ma- ko da wannan ne me yake da suna eh, duk wanda dai bai- baya cin zakka baya baya da kaso a ciki amma in kyauta ce hadiya ce ya bada Ah, kaga kowa na iya yana iya amfani da ita Eh, an san da cewa ana iya ba kowa amma wa- in na- zakka ne sai an tambaya mutanen da za a ba sun cancanci zakka ko ba su cancanci cin zakka ba Mm, ko ba wajibi bane amma suna suna in suna da hali suna yi eh kamar kamar shi wannan shi dama abin da yake nihi kenan kamar in aka ba su wanda yake rike da rike da su aka ba shi saboda saboda da Ah, mm, mm. eh to wannan duka yana bukata a san menene menene mutum ya bada mutum ya bada kawai dan da yara abin ga sadaka ta ya ba marayin dan su samu nama a ran nan ko kuma shi da kanshi yake yake abin ga lai yake san da sunan shi galibi wasu in ka dauka kamar yanzu wanda suke turo kudaden su su su suke son su yi layya eh sai su kawo a yanka in aka yanka yanzu sai ya kasance naman naman su sun amfana da yaran sun amfana da Mm. Mm. Huh? a wajen malamai da yawa ba wajibi ne ba amma wajen imam ahmad da wannan wajibi ne wajen malamai da yawa suna mu'akkada ne Eh. amma amma dai abinda abin da yahi shine mutum ya abun da inna la ta fasalli li rabbika wanhar nan umarni ne umarni kuma ya fi da wujub in kenan mutum yana da hali mutum ya yi shi Eh. Eh. Mm. Ah, ah, ah. Lokaci ya yi. Ya tun lokaci ya yi kuma. Aha. Mace, tambaya ta ƙarshe. Eh.
da eh a ya kamata a sanar da a sanar da ita cewa tana iya yin layya eh balla a wajen wasu malamai abin da wajibi ne ke abin da tunda tana da hali ta yi layya Eh, kuma hallo daga cikin wannan abubuwan kurakuran da ake wasu sai su ce sai su ce sai an yanka musu yana cikin sunna kai ka yanka da kanka duk abin da kuma ko da mace ce yanka da kanta ba wanda nan ake ce sai namiji ke yanka